إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan haduwa ta mu ta yau tare da malamin mu shehu malam abdulmalik khamis wato yadda aka saba haduwa a irin wannan rana kuma daidai wannan lokaci a yau tattaunawa mu za ta kasance ne a bisa abin da ya danganci alkur'ani ga baki ɗayansa to yau muna 24 ga watan rajab miladiya haihuwar hijiriya haihuwar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1438 wanda ya daidai da miladiya haihuwar annabi isa yau 21 ga watan hudu a 2017 a takaice malam abin da ya shafi alkur'ani idan an ce alkur'ani me yake nufi da alkur'ani na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرقو إلى بيدا malam da yake tare da mu cikin istidiyo da ɗan uwa da suke tare da mu a nan cikin gidan tele da radiyo na bonferai kuma muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka samu isuwa a wannan wurin domin gabatar da darussa waɗanda muka saba gabatarwa a irin wannan lokaci a wannan ranar daga karfe tara zuwa karfe goma na safe na farko akwai tambihi guda biyu da kamata shine na farko shine ni da ba malami bane almajiri ne waɗannan kaya na malamai ne mu almajirai ne muna kokarin kawo ta mu gudunmuwa cikin tafiyar aikin addinin musulunci na biyu kuma da yake dan uwa karo na farko da yan uwa za su gan shi ya kamata su san kowa ne ne shi shine ɗaya daga cikin manyan manyan malaman mu da ke jihar Tawa malam Musa Bukhari dan malam Bukhari wanda yake gabatar da darasi a cikin gidan rediyo kuma shugabanni ne na tafiya ta sunna a jihar tawa to Allah ya kawo shi sai muka ribanci wannan dama domin malam ya zo shi ma ya gabatar da wani abu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu abin da ya shafi alqur'ani muna son mu yi bayani ne kan shi saboda alqur'ani shine asali shine tushe game da al'amuran musulunci duk yadda ta kai ta kawo shine na farko shine asas kenan dole yana da kyau musulmi musamman a wannan duniya da muke ciki kafirai sun yi yawa kuma musulmai ya kamata su yi kokari su san littafin nasu domin ta nan ne ake iya zo musu akwai abubuwan da Allah subhanahu wataala ya dauki nauyin shi zai kare littafin sa akwai abubuwan da kuma za a toge kafin a gano an sanya banda wata kila lokaci zai yi tsawo to in muka koma cikin larabci yaren larabci tunda alkur'ani ya sabka da yaren larabci malamai sun yi sabani kan asalin kalimat abinda malamai su ce ma lughatan kenan ko fil lugha wato a cikin yaren larabci sai malamai suka yi sabani waɗansu suna ganin kalima ta alkur'ani kamar imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yana ganin alam ne kalima ce ghaira mushtaqqa ba wai an ciro ta ba wai an ciro ta bane daga wato wasu kalimomi na alkur'ani kawai haka ne aka ciro ta Allah sanya ma alkur'ani suna alkur'ani amma jamhurin malamai sun tafi cewa kalima ta alkur'ani kalima ce mushtaqqa an ciro ta ne daga wato wani abu shine kalima ta qara'a yaqra'u masdar sai zamanto qur'anan kamar yadda za a ce ghafara yaghfiru ghufranan kamar yadda za a ce kafara yakfuru kufranan kenan qara'a ya karanta yaqra'u yana karatu qur'anan abin karatu kenan shi alqur'ani abin karatu ne shi yasa har wato ismul makan ana cewa maqra wurin karatu sai malam bahaushe ya ciro ta ce makaranta so idan muka dubi wannan kalma za mu ga cewa lalle tana da asali a larabci ko da ba alqur'ananci dan ya zo a cikin wurare daban-daban daga cikin su Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana kaga inna alaina jam'ahu wa qur'anahu a gare mu yake tattaro shi alqur'ani yadda zaka sani shi ko ka haddace shi cikin kirjinka wa qur'anahu kuma da karatun shi yadda jibril zai karanta ma sannan ka saurare shi fa idza qara'na idan muka karanta shi ma'ana idan jibril ya karanta fattabi qur'ana ka bi karatu kaga wannan yin kalma ashe tana da asli a cikin larabci duk da yake imamu shafi'i ya ce alam ne babban malami ne kuma malamai nan malamai ne suka yi sabani sai a duba a ga wanne ne dalilin sa ya fi karfi domin shi ne abinda mu muke manhaji na ahlus sunna wal jama'a za a kalli dalilan kowane malami ba za a kalli malamin ba a'a za a kalli dalilai domin da dalili ake gane gaskiya ba da mazaji ba wannan abin da ya shafi wato lugha kenan to amma idan muka koma zuwa ga ta'rifin alqur'ani a shari'a ta musulunci nan ma malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce shi alqur'ani bai da buƙatar ta'rifi don abin da yake ga fili baro baro kowa yana ganin sa bai buƙatar sai an yi ta'rifin sa kamar yadda wani sha'ir yake cewa wa kaifa yasihhu fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili yace ya za a yi a ce ya suhu fil azhar wani abu ya inganta cikin kwakwalwar dan adam ya gane shi idza ihtaja naharu ila dalilin idan rana ta fito ana hatsi kuma mutum ce na so ya gane cewa yanzu cikin hatsi yake shi hatsi ko safiya ba ta bukatar wani dalili ina fata an fahimci ne kare kowa ya ko mahaukaci ya san cikin safiya lokacin safiya yake to wannan wani ra'ayi daga cikin malamai suka ce kawai mu'jizar Allah ce shi alqur'ani mu'jiza ne don haka zan ce a ce ai ta'arifin sa bai bukatar ta'arifi to amma jamhurin malamai kuma sun saba a nan ma suna ganin cewa ya kamata a yi ta'arifin alkur'ani saboda abubuwa guda biyu na farko saboda akwai mutanen da ba musulmai ba yana da kyau mu arrafa musu shi su san shi na biyu a ilmance ana son a yi ta'arifin abu don a bambanta shi da ɗansu abubuwa saboda mataki na ilimi na mutane ba ɗaya bane wani matakinsa na ilimi wato babban mataki ne wani kuma matsakaicin mataki gare shi wani kuma matakin shi karami ne to kaga da yawan musulmi an kace musulmi ne alqur'ani zai yi ce maka littafin Allah ko ya kawo to amma an kai ta'arifi gashi jami' ma'ana ko kuma ta'arifi wanda shi alqur'ani ya tamayyazu bihi zai bambanta daga waɗansu adabe ko wasu abubuwa to yana da kyau to wannan kuma shine da ra'ayin da ya fi karfi shi yasa idan muka dubi littattafan ulumul qur'an da wasu abubuwa zaka ga malamai suna yin ta'rifin alqur'ani don a san shi mu dauki ta'rifin mu dan kawo wasu abubuwa da malamai suke kawowa don saboda wato mu samu fa'idodi masu yawa da yarda Allah waɗansu malamai suka ce shi alqur'ani idan za a yi ta'rifin sa za a ce kitabullah shine littafin Allah ina fata an fahimci ni in an ka ce kitabullah littafin Allah sai wasu malamai suka ce to ta'arifin bai kai ƙarshe ba in an ce littafin Allah littattafan Allah suna da yawa dan Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahum al-kitab kaga aka ce Allah ya sabkar da al-kitab littattafai dan ba littafi guda ake nufi ba domin al-huna jinsiyya ce annabawan da Allah ya aiko suna da yawa kaga da mun ce alkitab littafi da sai rubutu duk annabawan Allah littafi guda suka zo da shi kaga wannan karina ce da take nuna cewa nan aljinsiyya ce an gane ni yana nufin littattafai tunda annabi Musa yana da at-taura annabi Isa alaihi salam yana da injila annabi Dawud annabi Dawud alaihi salam yana da zabura wa atina Dawuda zabura ko ba haka ba inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل قال من باشي إنجيل شيء النبي عيسى kenan kowane daga cikin su an bashi wato littafi to da haka in muka ce kitabullah nan alqur'ani ba zai fito ba zai fito ba karo karo tunda littattafan Allah suna da yawa to waɗansu kuma sai suka ce a'a kalamullah maganar Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu dai abin ba zai fita ba domin dukkan littattafan da Allah ya sabko daga sama waɗannan maganar Allah ce ko maganganun Ubangiji ne ina fatan an fahimci mu to sai waɗansu malamai suka zo cikin har yanzu wannan wurin dai muka ce al-lafzu al-arabiyyu in muka ce al-lafzu sune kalmomi ko furuci an gane ni to nan ma dukkan littattafan da Allah ya saukar dukkan su lafuzan Allah ne amma in muka ce al-arabiyyu wanda aka saukar da larabci to nan ma za mu fitar da dukkan at-taura za ta fita don ba da larabci aka saukar da at-taura ba injila za ta fita an gane ni a zabura za ta fita to amma kuma akwai ɗansu annaba waɗanda larabawa ne ina fatan an fahimce ni kamar su shu'aib da hud su ma larabawa ne kuma littattafan da aka sauka musu Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi kenan littattafan da za a saukar musu tunda an ce wa anzalna ahlul kitab za su zamanto da larabci to kaga wannan dai ko mun ce al-lafzul arabi ko mun ce kalamullah ko kitabullah dukkan shi ne wannan alqur'ani ba shi kadai ke bantu da wannan ba kaga ashe ta'arifi yana da kyau to in muka ce kitabullahi sai muka ce almunazzal wanda an ka sabkar to nan ma dukkan littattafan Allah Allah ya sabkar da su ina fata an fahimce ni dukkan annabin Allah wanda Allah aiko Allah ya saukar mai da littafi dan ya ce wa anzala ma'ahumul kitab kaga ya saukar sai zama to su ma nan sauka suka yi daga sama اللفظ العربي كو كتاب الله كو كلام الله المنزل على محمد wanda an kasabkar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan nan ne alkur'ani zai fara bambanta da sauran waɗansu abubuwa domin babu littafin da aka saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba alkur'ani ba kuma babu annabin da aka saukar ma alkur'ani in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ina fata an fahimce ni almunazzal ala Muhammad sai malamai suka ce wato almuta'abbadu bi tilawatihi shine wanda karanta shi ibada ne almuta'abbadu daga al'ibada wanda karatun shi ibada ne ina fata an fahimci ni daga nan sai mu fitar da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da suke wa'ayi ne Allah ya saukar da su tunda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ko ba haka ba amma ba a karanta hadisi zaman to matsayin ibada ba ka zuwa cikin sallah ka ce غير المغضوب عليهم ولا الضالين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ba a tilawa haka hadisin qudusi zai fita duk da yake shi ma wato daga wajen Allah yake waɗansu malamai suna ganin hadisin qudusi da lafazin shi da ma'anar shi daga wajen Allah suke amma mashhur shine cewa ma'anar shi daga wajen Allah amma bayanin daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk ra'ayin da muka dauka shi ba almuta'abbadu bi tilawatihi bane domin mi domin baka zo ka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا kaga wannan shi ma yana nuna cewa hadithul qudusi da kuma hadith wanda ba qudusi ba al hadithun nabawi za su fita da in lokacin da anka ce al muta'abbadu bi tilawatihi karanta alqur'ani ibada ne kamar da zo a cikin hadisai da dama hadisi na abdullahi ibn mas'ud da kuma abul ahwas sun fitar da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harfi guda daga cikin littafin Allah to yana da hasana kyakkyawa ita ce lada kenan wato wal hasanatu bi ashri amsalha sannan ita ko kowace lada za a linka mutum har zuwa guda goma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa la aqulu alif lam mim harf bazan ce ba alif lam mim harfi ne walakin aliful harf sai dai shi alif harafi ne mai zaman kansa wa lamun harf shi ma lamun harafi ne mai zaman kansa wa mimun harf shi ma wato mimun harafi ne mai zaman kansa wannan hadisin imam tirmidhi ya fitar da shi sannan kuma imam bukhari ya fitar da shi amma ba cikin sahihul bukhari ba a cikin at-tarikh kuma malaman hadisi sun ingantar da wannan hadisi don saboda yana da hanyoyi daban-daban waɗanda waɗansu ba su inganta ba kuma waɗansu sun inganta amma wannan tsarika da muka karanta ta inganta saɓani wajen malamai cewa shi me ake nufi da harafi wasu suna nufin harafi shi ne kalima wasu kuma suka ce a'a harafi shi ne yanzu kamar misali in nace alhamdulillah kaga alhamdu kalima ce to amma kuma akwai harfa cikin ta wasu suka ce abinda ake nufi da harafi a nan kalima ake nufi saɓani ne wajen malamai Sheikh Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa yake cewa abinda ake nufi da alif lam mim harf ana nufin wato kalmomin alqur'ani ba wai ana nufin harafi ba kamar da mun ka ɗauka a ba ta sa ja amma jamhur na malamai kuma sun tafi cewa abinda ake nufi da al-islami harufa shi shekul islam ya ce dalilin abin da sa yake nufin kalma ya ce da ake la aqulu alif shi da ya faɗa da zalasa sai ce alif to alif sunansa ne ke da matsayin kalma yake domin da alifun ne da lamun ne da mimun mim suna ne na wannan harafin da mimun da ya'un da mimun an gane ni lam shi ma sunansa ne da lamun ne da alif da mimun kina sai ce kalimomin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in yake nufi to wasu malamai kuma suka ce harufa to kaga in mun dauki ra'ayin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ladan mutum za ta rabu domin kalimomi ba su kai harufa yawa ba amma muka dauki ra'ayin jamhur kaga wato ladar za ta yawa duk da yake falala ce ta Allah dukkan wato ra'ayuka ne da malamai to kaga dai a takaice wannan ya nuna cewa almuta'abbadu bi tilawatihi karanta shi ibada ne duk lokacin da ka karanta alqur'ani ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba a kowane harafi ko kuma ce a kowace kalma kana da lada المنقول إلينا بالتواتر شيء القرآن من سكنت تعريف سا أنشراته شيء أرويته شيء بالتواتر التواتر شيني واتو أبين جماعة سك رويته زوا جماعة شيء أكيد ما التواتر واتو التتابع في اللغة التي ثم أرسلنا رسلنا تقرأ من أيكو من ذنب وأنسونا بين باين وأنسو كنا القرآن من جماعة ميوا تا أنسوش زوا جماعة ميوا sai mu cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Jibril domin Jibril ya karɓo shi daga wajen Ubangiji matsayin shi kadai ko ba haka ba kaga nan ba tawaturi bane in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓe shi daga Jibril shi kadai to amma nan Allah ya tsare shi ya kiyaye shi ya bashi ihata domin Jibril amin ne ko ba haka ba nazala bihi ruhul amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin ne domin kafirai ma kansu suna kiran shi amintacce sannan kuma garin da aka sabkar da alqur'ani shi ma amin ne wa hadal baladil amin ina fata an fahimci ni to da haka jama'a mai yawa jama'a mai yawa ta rawaito alqur'ani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da duniya suna da yawa malamai sun kaddara su da wato sahabi dubu ɗari to kaga su ka rawaito shi zuwa ga jama'a tabi'i da tabi'i tabi'i da alqur'ani zamanto yau mutum musulmai mutum miliyan da wani abu da mutum miliyan ɗari biyar ko mutum miliyan ɗari bakwai kaga dai a takaice kenan wannan jama'a mai yawa ita ce ka rawaito shi zuwa ga wata jama'a kina al-manqulu ilaina bit-tawatur sai suka ce wato almahfuzu fi sudur wanda an haddace shi a cikin zukata banda alqur'ani babu littafin da an ka haddace a cikin zukata almaktubu fi sutur wanda aka rubuta shi a cikin takarda alqur'ani rubuce shi a cikin takardu ko ba haka ba to sannan kuma almabdu bi suratul fatiha shi alqur'anin nan ya fara da suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin almaktum bi suratin nas ya kare da suratul nas ita ce kul a'udhu bi rabbin nas to amma anan dole sai mun yi fayyace bayani domin nan abinda ake nufi da farawa da suratul fatiha da kare da suratul nas ba akan tsarin da ya sauka ba tsarin da alqur'ani ya sauka akan shi sura ta farko da ta fara sauka ita ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kamar yadda su a cikin hadisi na cikin sahihul bukhari daga ummul mu'minin aisha radiyallahu anha a babu badil wahyi tunda lokacin jibril ya zo ya ce mai iqra ya ce ma ana biqari iqra ma ana biqari iqra ma ana biqari ya ce iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آية تقر شيء كمودة تسوكا رفي حكم شيء كم شيء إتتي اليوم أكملت لكم دينكم أما آية تقر شيء دقا سوكا قبائع wato ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun to kaga nan ana nufin tsarin da aka rubuta shi aka hada shi shi alqur'ani shine almabdu da almaktum ba wai tsarin da ya sauka ba kuma wannan shine tsarin da Allah ya yarda da shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan alqur'ani ya sauka da shi ku ɗauki aya kaza ku sanya ta a cikin sura kaza ko kuma sura kaza ku sanya ta bayan sura kaza sannan al-mu'jiz bi aksari suratin minhu shi alqur'anin nan mu'jiza ne da wato mafi gajeruwa sura aksar sura mafi sura mafi zama gajeruwa an gane ni saboda bi saboda akwai surori masu tsawo a cikin alqur'ani kamar irin su suratul baqara to a'a sura mafi gajarta ba za a iya kawo ta ba inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ita ce sura mafi gajarta a cikin alqur'ani to Allah ya kalubalanci duniya da mutanen duniya to dukka tun daga saukar alqur'ani har zuwa tashin duniya wanda bai yarda ba da cewa alqur'ani maganar Allah ce to ya kawo irin sa shi yasa tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iske musu kariya su yi musu wahayi irin su musailamatul kadhab da sauransu ina fata an fice irin su aswad al-abbasi da sauran abin da ya kama da haka irin su suja wata mata da ta yi iddia'in annabta to amma su kawo irin alqur'ani shi yasa kaga umar wasu malamai suka ce duk wancan tarihi ko ku ce shine mu'jiza wanda duk bai dan shiga kawo irin sa tarihin sa ya kare amma dai wancan bayanin yana da muhimmanci a ilmance an gane ni duk da yake wasu malamai suna ganin cewa kenan sai an kai aya uku sura ke yadda za a yi mutane su kawo daidai da irin maganar Allah kenan ko da aya ɗaya to mu'jiza ce don haka ba dole al-mu'jiza da yake fa'atu bi suratin min mislihi ko fa'atu bi hadithin mislihi ko fa'atu bi ashri surin mislihi muftarayat suran nan guda ba wai ana nufin ba mafhumuhu in bai kai sura guda ba mutane za su iya kawo shi ko da aya guda ce mutane ba za su iya kawo ta ba ina fata an fahimci al-mu'jiz bi aksari suratin minhu wanda yake mu'jiza ne da mafi gajeruwar sura daga cikinsa to wannan malamai shine suka yi kokari su kawo ta'arifin shi alqur'ani don saboda musulmi su zamanto shirye na'am malam kafin mu je gaba ta gaba har yanzu dai a cikin wannan ta'arifin qur'ani na'am
ina so akwai wata ƴan kura da ya kamata a kakkaɓe ma to jama'a wasu jama'a na nan da suke ganin cewa na'am su alkur'ani kadai za su yi ibada da shi na'am to kamar yadda muka ji cewa shi alkur'ani ya sauka ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am bi wasitati jibril Jibril alaihi alaihi salam salam.
na'am to shine suke kokarin su sa ma jama'a wata shubha mhm ashe kenan eh, hadithul qudsi na'am ya fi daraja bisa ga alkur'ani Mhm.
saboda ni shi hadisul qudsi babu wasiqa na'am tsakanin manzon Allah ne da da ubangiji na'am mhm shi kuma qur'ani sai da jibril ya shiga tsakani na'am da na taba jin wani yana kokarin kawo wannan Yana shubha shubha, na'am.
yake cewa yanzu misalin da da shugaban kasa ya ba da sako a baka mhm da ya bashi da kanshi ya baka shi da hannun shi na'am na fahimta wanne ya fi muhimmanci ce kaga kenan ana nuna cewa Hadisin hadisin Qudsi kudusi ya fi qur'ani Na'am.
muhimmanci me zaka ce akan wannan to ko ba ma hadisin kursi ba tunda shi hadisin nabawi shi malamai suna ganin shi ma ai lafazin shi ne yake daga wajen eh, ma'anarsa da lafazinsa amma ai shi ma wahayi ne kuma ba a rubuto ba sai an zo an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci to amma inda muke son mu ja hankalin mutane ko mu haskaka ma mutane su fahimci abin da ake so a ce shi alqur'ani muta'abbadun bi tilawatihi ana ibadar Allah lokacin da ake karatunsa kaga shi karatun nashi ibada ne to shi ko wannan karanta shi ibada ne amma ba irin wacce ibada ba don nan nan ma sai muke in muka ce ibada shi kanshi karanta shi ce ibada ne don Allah ya umurce mu mu nemi ilmi ko ba haka ba to amma shi alqur'anin ya zamanto ibada to shi ko Allah cikin al'ada ta yi ina son a fahimce ni da kyau alqur'ani ya yi bayanin dukkan waɗannan nau'ukan na wahayi shi bai fahimci alqur'anin bane ka fahimce ni Allah subhanahu wataala a cikin suratul shura sai ya ce wa ma kana li basharin أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى ما تتجن وقع آية في القرآن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء الله ne yake yin abin da ya ga dama dan haka ni bai isa ba in ce ma Allah don mi kai kaza don mi kai kaza don Allah ba irin dan adam bane ko in kamanta shi da shugaban kasa ko wani mutum a duniya kenan ka ga wannan ya nuna cewa shi kanshi bai fahimci alkur'ani ba don shi Allah ya ce ga hanyoyin da ke turowa a- a isar da wahayi to don mi zan tambayi Allah ya ce a'a don mi Allah ya turo Jibrilu shi ko hadithul qudsi eh, Allah subhanahu wataala bai turo Jibrilu a'a shi na yace ga hanyoyin da ke yi kuma idan muka ce haka nan zamu yi kafin ce shi kanshi ya ƙayyatar da kanshi don mi dan saboda da alkur'ani an gane ni da kuma attaura an gane ni da kuma maganar da Allah ya yi da annabi Musa wanne ne yafi dukkan su sun yadda alkur'ani shine mafi daraja ko kuma an tabbatar da Jibril ya kawo shi don Allah ya ce nazala bihi ruhul amin to Allah ya yi magana da annabi Musa ba shabaki tsakankanin su a wani lokaci ayoyin alkur'ani mu tabo daga cikin su saboda magana ta alkur'ani Allah ya ce wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك قالني إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقد تتوناوات ديت in ji dan bariki ko haka ba tsakanin Allah da Annabi Musa to yadda magana ce gaba ɗaya ko to alqur'ani kuma an turo Jibril ya kawo shi ka ka yadda da wannan to da wannan magana da Allah ya da Annabi Musa okay da kuma Jibril da aka turo zuwa da alqur'ani cikin sa wannan ne daraja shi za mu tambaya sai ba mu amsa eh haka ne ake yake yasa ina fatan an fahimta wallahu a'lam
na'am jazakallahu khairan malam na'am yanzu sai mu je a gaba ta gaba misali shi alkur'ani na'am bayan muna iya ko kuma yadda muka gani alkur'ani yadda ya zo a a alkur'anance na'am za mu iya kiran qur'ani ko kuma yana da wasu sunaye bayan a ce alkur'ani ko kuma a, yanayin sif- siffofin shi na alkur'anin kila ko kuma sai dai alkur'anin kawai To, eh, Alƙur'ani yana da sunaye, kuma khairu shahid ala zalik ba sai ma mun shiga cikin hadisai ba sunayen Alƙur'ani malamai sun yi saɓani kan sunayen shi da sufofin shi. Waɗansu malamai kamar su Imamu Azzarkashi cikin eh, Ulumul Qur'an ya kawo sunaye fiye da talatin na Alƙur'ani. To, amma da malamai suka bincike sai suka ce akwai bambanci tsakanin suna da sifa. in an ce suna shine asalin abin da aka sanya ba ko ne mutum yana da suna amma yana da sifa yanzu misali in ce sunan wani ibrahima to sunan shi ne amma sifa ana iya cewa dogo a ce gajere a ce kakkaura mai kiba ko wanda bai da kiba ko abin da ya kama da haka to waɗannan sifofi ne ba suna bane to shi alqur'ani yana da sunaye sai malamai suka ce in aka bi alqur'anin aka tantance sunayen alqur'ani ba za su wuce- ba za su wuce guda biyar ba amma sauran sifofi ne shi imamu zarkashi sai sanya su daga cikin sunaye to na farko akwai alqur'ani wanda shi ne shahara ko ba haka ba kuma Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ko inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ja'alnahu yana cikin suratu zukhruf anzalnahu yana cikin suratu yusuf dan kan mutum ya rikita in bai sani ba zai ce a'a nan an ƙara ko ko an rage to daga cikin kuma sunayen alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya kira shi az-zikr an gane ni azzikr abin wa'azi ko abin tunatarwa Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kaga sai kawo alif wal lam don ya nuna cewa suna ne na alqur'ani a cikin suratul hijr kuma sai yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga mu ne mun kasabkar da azzikr shine alqur'ani to sannan kuma suna na biyu kenan tunda mun samu alquran mun samu azzikr sannan kuma alkitab Allah ya kire shi alkitab Allah subhanahu wataala ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin kaga zalikal kitab ishara ce zuwa ga alqur'ani mai girma ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah ya kire shi at-tanzil an gane ni at-tanzil yace wa innahu latanzil rabbil alamin shi alqur'ani tanzili ne abinda aka saukar daga wajen Allah subhanahu wataala Ubangijin talikai. To sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kire shi al-furqan. An gane ni tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. To amma sifofin alqur'ani suna da yawa wannan na ga maka Imam Zakka shi ya ka fiye da guda 30 ko zuwa ma 48 ina ganin in ban manta ba kamar yadda wadansu malamai suka eh, lissafa su suka tantance su. To amma daga cikin sifofin alqur'ani Allah ya kire shi shari'a. an gane ni Allah subhanahu wa ta'ala ya kire shi hudan lil muttaqin kaga shiriya ne kaga shi alqur'ani ya kasance wato shiriya sifa ce daga cikin sifofin sa daga cikin sifofin alqur'ani Allah ya kire shi nur wa anzalna ilaykum nuran mubina wani lokaci Allah ya kire shi shifa wani lokaci Allah ya kire shi mau'iza ina fata an fahimce ni ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kana Allah ya kire shi wato shifaa'un da hudan da rahma amma ga masu imani kaga dai a takaice waɗannan sifofi ne na alkur'ani wanda suna da yawa wani lokaci Allah ya siffanta shi da mubarak kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ina fata an fahimce ni wani lokaci Allah ya kire shi aziz wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ina fata an fahimta to da haka waɗannan sifofi ne dai da- saboda kowanne kuma in ji malamai daga cikin sifofin ko daga cikin sunayensa an kalli wani abu daga cikin dalilin da ya ba hakan gari ko aka ɗauki suna aka same shi da Allah ya kire shi alquran me yasa ya kire shi alquran domin yuqra wa yutla ko ba haka ba fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana kan qur'an abin karatu da aka kire shi alkitab don saboda annahu maktubun fi sutur maktubun fi lawhil mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz an rubuta shi a can kuma a nan duniya za a rubuta shi nun wal qalami wa ma yasturun ko ba haka ba za a rubuta shi fa wailul lil ladina yaktubuna al kitaba bi adim kaga dai saboda an kalli qur'ani za a rubuta shi ina fatan wadansu za a fahimta balle yau ne zai ce shi karanta rubuta alqur'ani bi adim Allah kire shi kitab fa yuktab ina fata ka fahimce da Allah kire shi kuma ya kira shi at-tanzil wato saboda sabkar da shi an kai at-tanzil nazzala yunazzilu tanzilan wa innahu la tanzilu rabbil alamin tace nazala bihi ruhul amin kuma haka ba wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira nazzala alayka al-kitabu bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wannan yanzu kuma al-qur'ani sabkar da shi sai aka kalle sabkarwa da aka kira shi azzikr an gane ne saboda da shi ake tunatarwa kuma abin tunatarwa ne walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir an gane ni kenan an sankar da shi la'allahum yatadhakkarun dan mutane su wa'astu to sannan kuma da aka kira shi wato alfurqan saboda li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil yana bambantawa ne tsakanin gaskiya da ƙarya tabarakallazi nazzala al-furqan shi yasa Allah kira yake cewa cikin suratul al-anfal wato ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan kaga nan furqan ba da al-qur'ani ba al-ilmu alladhi yufarraq bihi bayna al-haqqi wal batil shi ne ilimi to amma shi al-qur'ani kansa ya zo ne don ya fayyace tsakanin gaskiya da ƙarya to sai Allah kalli wannan sai ya mishi suna wato al-furqan to a hakan ga in muka kalli hudan alqur'ani shirya ne duk wanda baya ka alqur'ani batacce ne ko da yana ganin cewa akan shirya yake ko ba haka ba wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushriki Allah ya kire shi shifa alqur'ani magani ne yana maganin cututtuka na aqida wanda take karkatattar aqida duk aqidar da mummuna ce da kuma ɗabi'u da ba su da kyau girman kai zalunci rowa ko ba haka ba dukkan su waɗannan alkur'ani yake maganin su shifa'un lima fi sudur kuma yana magani a karanta shi mutumin da bai da lafiya ya samu lafiya ba wai sai kamar yadda wadansu suke tunani shi a'a yana magani za ka gargadon imanin ka ba ka da lafiya sai a karanta maka alkur'ani kamar yadda zo a cikin hadisi na daga cikin ɗaya da cikin sahabbai cikin sahih muslim wanda wani mutum bai da lafiya aka karanta mishi alkur'ani bayan macijiya ko wata kunama ta cije shi aka karanta mai alkur'ani sai ya warka wannan alkur'ani na magani yana maganin wato al'amrad aljasadiyya kuma yana maganin al'amrad alma'nawiyya sannan alkur'ani rahma ne domin in ba dan da alkur'ani ba da ya zamu rayu jahiliya ga sanan mutane kawai ko mai karfi ya ci mara karfi ko ba haka ake yi ba sai alkur'ani ya zama to rahama gare mu sanadiyyar shiga aljanna in ka yi aiki da shi ina fata an fahimci to a takaice dukkan wanda ka kalla in ka kalli sifa ta alkur'ani ko ka kalli suna na alkur'ani za ka iske akwai hikma akwai musabbab akwai dafi akwai ba'is akwai dalilin da yasa aka sanya masa wannan suna ina fatan an fahimce ni na'am
har yanzu dai malam game da wannan gaba na'am kasan tun zamanin magabata akwai wanda suka sha wahala sosai akan matsalar halkul qur'an na'am duba da cewa alkur'ani yadda muka gani cewa ana saukar da shi ne kaɗan kaɗan daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wannan ya bayar da aka samu shubha akan cewa qur'ani halittacce ne Allah ya halitta na'am kila cikin mintoci kaɗan me zaka ce a wannan gaba to a gurguje wannan qadiya tana buƙatar sai mun samu lokaci mun fassala ta don malamai da dama sun sha wahala kan wani yanzu ma wai wancan lokaci akwai malaman da an ɗaure su wasu ma an kashe su waɗanda ba su iya lissafawa imamu ahmad ya shiga cikin wannan matsala da sauran malamai amma zan keɓance lokaci amma a gurguje tun da su'al ne ya bijiro ya kamata mu ce wani abu Allah ya kira alqur'ani kalamullah ko ba haka ba wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamullah to a gurguje da zaka iya yin raddi ta hanya ne guda biyu na farko in kana son ka fita cikin wannan matsala don yahudawa da mutanen da ba su da wani an samu shi ba cikin wannan sannan yahudawa irin waɗannan matsalolin suke ɗaukowa don saboda su samu da matsala ban da na wannan ka sa da suke cewa sai su ce to bari mutum farkashi takarda yanzu ai alqur'ani yana rubuta a cikin takarda sai to takardar nan halitta ce ko ba halitta ba kaga dole ka zabura ka ce halitta ce ko haka ba sai su ce ma kaddara in an rubuta shi da tawada kaddara ko kuma in wanda mashin na ta buga sai a ce to ai mashin yin ta aka yi kuma wannan abin da ta rubutu da shi shi ma halittacce ne suka ce to wannan ko ko allo shi ma halitta shi aka yi alƙalami halitta shi aka yi to kinan kaga alqur'ani halitta ne ko kuma lokacin da ɗan adam yake karanta alqur'ani sautin shi ne kaga waɗannan duk shubuhi ne waɗanda kaga an kaka cikin matsala an ɗauri an gane ni to amma sai malamai suke cewa idan kana son ka gane shin alqur'ani maganar Allah ce kuma maganar Allah bace idan muka ce qur'ani kalamullah to shi Allah ba halitta bane to tunda Allah ba halitta bane maganarsa kuma ba halitta bace duk abin da yake da alaka da ubangiji ba halitta bane to in kuma wannan bata saboda ba kowa ke fahimtar wannan ba imamu ahmad kamar yadda zamu yi bayani wata rana in Allah ya bamu iko shine cewa wata rana da aka kama shi an yi mai dukan tsiya kamar yadda suke cewa an bashi kashi na fitar hankali sai ya suma a ce ce alqur'ani halitta ne sai ce ni bai iya cewa wannan kalamullah ghayr makhluq to nan sai yi tunanin ya zan yi in samu mafita ya yi suma ya yi suma inda ma Allah ya kaddarci ta nan zai mutu ba ta nan zai mutu sai wata rana sai suka kawo shi gaban sarki tunda gwamnati ce mu wato mu'tazila ne malaman mu'tazila munanan malamai waɗanda ba su da akida mai kyau suka samu wani gwamnati ya tsirbe shi ka san malami in ya samu mummunan gwamnati ta tsirbe mai gindi ko na mai kuɗi to ba karamin iskanci zai yi cikin duniya ba kafin ce ni shikenan aka kawo Imam Ahmad sarki ya kira shi shugaba sai imam ahmad ya ce musu kai ni na yi wani abin mamaki suka ce ya aka yi kai wani abin mamaki imam ahmad ya ce wallahi ji wani abin mamaki ya faru suna jiran su ji ya ce ya koma tare da su tun da lalatacce ya fi son ka lalace ka bi shi sai imam ahmad ya ce na tashi ina nafila sai na karanta ina karatun alkur'ani na karanto irin sai na kawo suratul masad tabbata da abin abin wa tab yace sai na kawo kulhu wallah ko da na kawo kulhu wallah sai ban same ta ba suka ce lafiya sai ce iske ta mutu suka ce ta mutu ai ba ai kuma Allah ba ta mutuwa yace a to wannan da nuna cewa maganar Allah ce domin abin da baya mutuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan dubara ce ta malami wanda yake nuna musu to sannan kuma abin da za a ce wato as-sautu sautul qari wal kalamu kalamullah lokacin da mutum yake karanta alqur'ani sautin da yake fita daga cikin bakinsa sautin sa ne amma magana maganar Allah ce wani zai to ya ake hakan ga sai mu ce ma idan shugaban kasa ya baka sako yanzu misali a ce shugaban kasa bari mu dauki ba sai mun bada misali mu ce shugaban kasa Amerika ko ba haka ba ai da English yake magana ko ba haka ba to idan muna je yan jarida na BBC da yan jarida na sauran kafafen yada labarai sai su yi bayani su ce Donald Trump ya ce kaga wannan sautin da suke magana da shi sautin su ne asalin ma langakin da suke magana da ita ba langakin Donald Trump ba ce domin annangali ne yake magana amma kuma sai a ce magana Donald Trump ce domin sautin nasu ne amma ma'anar magana fa tashi ce to haka sautin da mai karatu yake karatu da shi an gane sautin sa ne amma maganar maganar Allah ce wannan abin da zai iya kawo a kenan a yanzu saboda lokaci bai da yawa amma wata rana za mu keɓe wannan don magana ce mai muhimmanci sosai.
Akaramakalla game da abin da ya shafi alkur'ani. Na'am. Akwai wata hanyoyi da mutum zai bi saboda ya ko akwai misali a ce wasu ulum wanda ya kamata su karfafa wa mutum saboda ya ƙara tunda Allah ya ce a yi tadabburin alkur'ani. To akwai hanyoyin da mutum zai bi wanda zai za su zama mishi wasila akan ya ƙara fahimta alƙur'ani shi alƙur'ani duk ilimi malamai da suka yi babi babi suka yi fasali fasali suka yi mas'ala mas'ala saboda ilimi abu ne wanda ba a iya samu sa rana ɗaya ilimi yana buƙatar yau da gobe kaga alƙur'ani shekara 23 yana sauka Allah yana iya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani rana ɗaya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana iya saukar da shi rana ɗaya amma sai aka bar shi yadda mutane da su amfanuwa da shi su yi aiki da shi kuma su hargace shi domin yau rana ɗaya bayan ɗaya babu alamun da zai hargace alkur'ani rana ɗaya amma yau a hargace su muni gobe a hargace aya biyar jibi a hargace kaza za a hargace alkur'ani shi yasa duk wanda yake so ya hargace alkur'ani daga gwa ba zai iya ba domin sai an yi haƙuri sai an yi muraja'a ko ba haka ba to shi yasa malamai suka yi littattafai suka fassala su babi babi in an ga ma littafi ba sai an ce maka nan babi na kaza babi na kaza ba amma duk lokacin da za a ce ma wannan babi ne na kaza hankalinka zai kuma zo wannan mas'ala babi ne na kaza babi na kaza kaga sallah tauhidi zakka ka in kana cikin babin tauhidi ka san tauhidi kake yi littafin tauhidi ne ke karantawa babi na kaza mas'ala ta kaza wannan zai sa ka fahimci mas'aloli da ilimi to sai malamai suka kasa alqur'ani kala uku an gane ni ilmin muka alqur'ani akwai abin da ake cewa ilmu tafsir ilmi mai bayanin ma'anonin da alqur'ani ya kunsa wanda za mu zo mu yi bayanin sa da kuma irin san sharuɗa sa ba wane ne kamata ya tafsirin alqur'ani shin kowa ne tafsirin alqur'ani na ɗaya kenan sannan akwai abin da ake cewa ulumul qur'an shi ulumul qur'an jam'i na al-ilm sai a ce ulum an gane ni wato wasu abubuwa ne ilmin muka da suke da alaka da alqur'ani wanda malamai sun yi bayanin su wato shine Sheikh Muhammad Ali Sabuni Allah ya ji kansa a cikin littafin sa At-Tibyan fi Ulum al-Qur'an ya kawo wani daga cikin ta'arifatin da malamai suka abin nan yake cewa shine al-abhath al-kathira allati tata'allaqu bi hadha al-kitab al-majid shine bincike wato bahasoshi daban-daban mas'aloli da suke da alaka da al-Qur'ani mai girma min haythu al-jam'i wa tartib ta hanyar yadda aka hada al-Qur'ani kasan su waye suka hada shi wa tartib da kuma yadda aka tsara shi sura kaza da bin sura kaza aya kaza tana bin aya kaza wa tadwin da kuma yadda aka rubuta alqur'ani bisa wata takarda aka rubuta shi waye fara rubuta shi su waye suka rubuta shi alqur'anin nan ina fatan an fahimce ni wa ma'rifatu asbabin nuzul ka san kuma sababba na sauka alqur'ani hukunci kaza ya sauka sannan aka saukar da aya abu kaza ya zo sannan aka saukar da aya ta alqur'ani shine wato bayan asbabin nuzul wal makki minhu wal madani da alqur'anin da ya sauka a makka da wanda ya sauka a madina domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ne a tsakanin makka da madina da kuma kewayen su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sauka ba a wata kasa din wasu ba ka san wannan sura ta sauka a makka wannan sura ta sauka a madina wa ma'rifatin nasikh wal mansukh ka san nasikh wal mansukh wanda ayat da ta shafe da ayat da wato aka shafi kenan hukuncin su domin wata aya ta zo wata aya ta san kenan hukuncin ka wannan kuma Allah ya bayyana su kocin alqur'ani sabanin uske inkarin sa dan ya ce ma'anan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kaga ma'anan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha wannan yana nuna cewa kenan a cikin ayoyin alqur'ani akwai ayar da ta shafe sannan kuma akwai ayar da aka shafi wal muhkam wal mutashabih ko wal mutashabih sannan kuma da muhkam ayoyin alqur'ani waɗanda ma'anarsu da fili take kowa yana iya fahimta su wal mutashaba an gane ni da kuma waɗanda ma'anonin su sun ƙoƙoyi ba kowa ke gane su ba sai malamai zaka isko ɗansu ayoyi idan aka baka su kai a matsayin ka na musulmi sai dai ka ce to ni na yi imani da su ko ba haka ba amma ba za ka iya fahimtar ma'anarsu ba to waɗannan shi wa kai zalik an gane ni da waɗansu irin waɗannan hukumce-hukumce min al-abhat al-kathira allati tata'allaqu bil Qur'an al-azim waɗanda suke da alaƙa da al-Qur'an to wannan shi ake cewa ulumul Qur'an malamai wato a gurguje tarihin al-Qur'an sanin yadda aka rubuta al-Qur'an da abubuwan da suke da alaƙa da al-Qur'an to ilimi na uku kuma shine ilmul qira'at wa tajwid ilmin qira'a al-Qur'an an gane ni shi ko ilmin al-qira'a al-Qur'an shin qira'o'i nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su an gane ni kuma da ake cewa qira'a ta wari kuma a ce qira'a ta nafi da abi amr da ibnu amir da hafs da wayr wani ne ce to kaga an kai haka ga a me yasa ba a ce qira'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce qira'a sahabi kaza ko ba haka ba to wannan ba wani abu bane qira'o'in duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su kuma abin da yasa ba sanya suna da sunan sahabbai ba a saboda wani malami ya zauna a wani gari an gane ni ya shahara da karanta kira'a iri kaza sai aka ce kira'a wani ba don shi kirkiro ta ba a shi ne ya shahara da karanta ta riwaya ta warsh saboda ita ce mutanen wuri kaza suka shahara da karatun ta to amma kaga in mutum bai sani ba zai ce a to aiki na qur'ani ya zan guda goma a duk qur'anin ne saboda kalmomin su ne hanya da ake karanta su ita ce ta bambanta ina fata an fahimce ba wai saboda su kalmomin ba su bane da haka shi ma ilmul qira'at wa tajwid da tajwidi ka sai da ake karanta alqur'ani kamar da su ma wani suka zace ai shi karanta shi tajwidi bi da alida ba san tajwidi ba a shi alqur'anin da tajwidin da tajwidin ya sauka amma ka'idodin malaman suka ciwo cikin alqur'ani sai suka azama don ka gane in ka iska harafi kaza ya haɗu da harafi kaza ga yadda ake karatu in ka ce tajwidi bid'a ne to har kan ga ka je makaranta a koya ma yadda ake karanta alqur'ani shi ma zan bid'a domin haɗa harafi da kaza da kaza an fahimce ni kai wa ce kai wannan dokoki ne a ce maka in ka ga nunu sakina ta zo bayan harafi kaza da ake karantawa to mene ne duk cikin alqur'ani ne ake to amma duk wanda ke neman shubha wanda bai son yi ki gane wanda ke son ya batar da mutane sai ya bi irin waɗannan hanyoyin sai kaga ya abin nan to dan haka ilmin mukan alqur'ani waɗanda guda uku dole mutum sai ya ji ne sanin su an gane ni shi dai ulumul qur'an akwai littattafai da dama da aka rubuta don ka san alqur'ani ka san suwa suka rubuta shi ka san tarihin alqur'ani ka san ya aka ya kawo zuwa gare mu ka san abubuwa da dama wanda suke da alaka da alqur'ani har tarjuma alqur'ani da malamai sun kawo ta cikin irin wannan a zamanin nan yadda ake tarjuma alqur'ani a fassara shi da wani yare ina fata an fahimce ni tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama balarabe ne an gane ni muko misali nan kasashen mu ya rubuta daban-daban ne ko ba haka ba kenan dole sai an tarjuma mu na alqur'ani